بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم والإجارة جائزة إذا ضرب لها أجلا وسمي الثمن malam ya ce wal ijaratu ja'izatu fadago ya halitta ka ɗauki hayar mutum ya yi maka aiki wannan ya halitta a cikin addini na musulunci idan daraba laha ajalan amma da sharadi guda biyu idan shi wanda aka ɗauka kwadago da wanda ya ɗauke shi kwadago da shi lebura da wanda ya ɗauke shi leburanci idan suka sanya ajali ga shi wannan kwadagon suka ce za a fara karfe 8 a tashi karfe 2 awa shida kenan ko kuma za a fara karfe 7 a tashi karfe 2 awa 7 kenan wasamma ya tsamana kuma suka ambaci kudin da za a bayar din suka ce aiki na wuni yana farawa daga karfe 8 zuwa karfe 2 idan aka tashi in kai a matsayin metar ne za a baka jika uku in lebar ne za a baka dala ɗari uku to hakan ya halitta a shari'a ta musulunci an gane ko wannan shine ake ce da shi ne al'ijara ka doki mutum haya ina so za ka mun aiki kaza to akwai bambanci tsakanin haya da yanke haya yanzu a wannan lokaci in ka ɗauko mutum aiki zai tsaya yi maka tsakani da Allah in ya ha'ince ka aikin da zai iya yin sha'awa biyu ya maka awa hudu kudin shi za ka ɗauka ka bashi na awa hudu yanzu kuma wannan tsakankanin shi ne da Allah Eh, saboda shi ne da ka ɗauke shi a matsayin ƙwadago aikin nan gashi nan gonar wannan mutum uku suke noma min ita wuni ɗaya kenan mutum uku to yanzu sai ka ɗauko shi shida sai da ya kwana biyar yana maka noma kaga yanzu ya ƙara na mutum biyu to zo na tsakankanin shi ne da Allah in ya zama to haye shi ce ka ɗauka ta wunin ba wai ta gonar duka ba bayan ke bane kuka yi da shi to ya halitta yin haka nan din نعم to ولا يضرب في الع- في الجعل أجل في الرد آبك في رد آبك أو بعير شارد أو حفر بئر أو بيع ثوب وناوه malam yace wala yudrabu ajalun ba a sanya wani ajali wanda yake takaitacce ko ajali sananne fil ju'ili a cikin ju'ula idan aka ce ju'ula shine abin da yake majhuli ne samarwa abin da majahuli ne yanzu a nan in ce za a yi metir goma ko metir sha biyar za a samu ruwa a ƙasa ka sani ko baka sani ba to wannan ba za a sanya mai ajali ba ka ce idan ka tono mini ruwa a wannan gurin a daidai metir goma to kana da jika kaza bai halitta ba a yi haka نعم saboda ita jula ba a san ba iyakacin inda za a samu ruwa shi dai ana harshashe ne ko su wanda za su auna za su ce ana harshashen za a samu ruwa ne idan aka yi metir kaza kuma su ma da suka ce za a samu zai iya yiwa ruwan kaɗan ne za a raka tarrawa can idan yana can ƙasa da wannan amma dai ga inda za a ji ƙamshin ruwa to ba a sanya mai ajali firar da abikin cikin dawowa da gujajjen bawa bawanka ya gudu to ka ce duk wanda ya samo mini bawana daga nan kan kwana uku yana da jika goma wannan ita ce jola saboda zai iya yiwa yanzu idan mutum ya fita ya samo shi kuma zai iya yiwa sai bayan kwana uku ran na hudu ya same shi yanzu in kace bayan kwana uku nan da kwana uku yanzu in rana ta hudu ya kawo kace a shikenan fa ai radda na ce zan bada jika goma ai ya huce to ba a sanya ajali saboda jula ce wannan abu ne wanda yake mai ba a san ba inda bawan yake au ba'irin sharidin ko kuma zautaccen raƙumi raƙumin da ya bar gida ba a san ba inda ya gusum ya yi ko arewa ko gabas ko yamma ba a sani ba to ka ce duk wanda ya samo shi shi abin da yake ya halitta shine ka ce duk wanda ya samo shi yana da jika kaza yanzu in yau ka samo shi jika kazan nan da ya yanka ita zai baka in sai bayan kwana goma ka samu ba zai kara maka ko biye ba akan wannan kuɗin da ya dora an gane ko au hafri bi'irin ko kuma haƙa rijiya kana so a haƙa maka rijiya a gidanka ka zo ku yi magana da shi duk wanda ya huddo min ido na ruwa a gidana yana da jika ɗari to yanzu da aka zo aka fara fashi fashi fashi ka shiga ka je ka gida ka zo ka kawo musu abinci kawai da ka zo ka ga ruwa bulul ka ci ba aikin naku bai wuce bane jika goma za ku raka muna can jika ɗari wala ba ku isa ba a dai gyaro ta a'a yanzu kai ju'ulalka shine me ri- ruwa kawai kake so ka gani a gidanka Gashi nan.
to gashi na an kawo maka yanzu ya ka lalace ka ɗari ka ba su ce Allah maka albarka sai ka sha mu taɓa bayan aiki mai daɗi irin naka an gane ko yayi alkace ba taɓa ba aiki mai wahala irin naka wanda ba kuɗi a ciki au bai'i thawbin ko kuma sai da tufafi an gane ko kuma wannan ba wai tufafi ba komai yanzu ka ka, ka ba da littafin wannan ka ce ina so ka saida mun littafi na fatawul jawad idan ka saida shi kana da dala hamsin to yanzu zai iya yiwuwa yau ya haɗu da mai san shi zai iya yiwuwa gobe zai iya yiwuwa kaso shi dama a mace take masu siyan littattafai ma a wannan garin kawa'idi a harari ishimawi ne fatawul jawad ba kwa bane ya kai wannan gurin don haka zai iya ya ɗauki wata guda to wannan shi ma ba za a sanya lokaci ba hakanan sai da tufafi ba kowa bane yake bukatar zawaci sai wanda aka mishi mutuwa to an baka zawaci a ce to nan da kwana uku inda ka sai da shi kana da dala ɗari a ciki to ba za a sanya ajali ba za a bada shi ne a buɗe kawai lokacin da ka sai da in ka sai da metir goma kana da kaza a ciki in ka sai da metir kaza kana da kaza a ciki na'am wala shay'a lahu illa bi tamamil amali wala she alahu ba wani abu wanda za a bai wa shi wannan dan kwadago wanda aka ɗauke shi a matsayin zai tono ruwa illa bi tamamil amali face sai lokacin da aiki ya cika ya gama aiki ya haƙo ruwa sannan kuma za a ba shi wani abu alaikum salam ustazuna shekhu na alfadul malam ya ce wala she alahu illa bi tamamil ajal amali ko to ba wani abu wanda za a ɗauka a bayar ga mutumin da ya ce zai nemo maka raƙuminka wanda ya bata ya ce amma idan ya nemo maka za ka bashi jika ashirin to ba wani kuɗi da za ka ɗauka ka bashi sai lokacin da ya samu maka wannan raƙumi ba za a ce ba a bada abans saboda zai iya yiwa ka ɗauka ka bashi je ya kwana goma ya zo kuma ba a samu raƙumi ba yanzu an yi ba umar ba san ba saniyar babu jika biyunka a ajihu babu raƙuminka kuma shi wannan wanda ya ce nemo maka raƙumi ya ce ya maka kuɗi na'am والأجير على البيع إذا تم الأجل ولم يبيع وجب له جميع الأجر malam ya ce wal ajiru alal bai'i wato mutumin da aka ɗauke shi a matsayin ɗan kwadago a kan sai da wata kadara daga cikin kadarori idan tammal ajalu idan ajalin kwadagon ya cika an ɗauke shi zai yi wata guda a shago to sai watan guda ya cika amma kuma walam ya bi'i bai sai da ba dukkan kadarar da take cikin shagon ya sai da wani kaso a ciki wani kaso kuma yana nan a aji to yanzu wajaba lahu jami'ul ajri dukkan ladan da aka doka za a bashi dukkan ladan da suka yi yarjejeniya da mai shago to wajibi na dauka a bashi kayan shi an gane ko da aka zo kuka yi magana da mai shago ya ce to karka muna aiki karka kula da masu shigi da huci wanda suka zo siyan kaya a siya musu saboda ni ina koyarwa a gari kaza to ba na so in rufe shagona amma duk wata da ke kana da iyali zan baka jika talatin ka siyi shinkahulka da makalka sai ka nemi na miyarka na ce wani to yanzu da haka shi a da a duk wata yana cinikin miliyan biyu a cikin shago da ka shigo kai da ke sabon ɗan kasuwar ne kuma ba a saba da kai ba watan yayi duka ba ka wuce cinikin ɗari biyar ba to yanzu jika talatin kin nan da ya ce za a baka ba zai ce ba to ai sai ka mun cinikin miliyan biyu ne zan baka jika talatin yanzu kenan tun da ɗari biyar ce kai kashi hudu ne kasashe hudu za a baka kashi ɗaya a baka jika bakwai da rabi a duka lada za a ɗauka a bashi na'am وإن باع في نصف الأجل فله نصف الإجارة to wa in ba'a idan ya sai da dukkan kadarorin da suke cikin wannan shago din fi nisfil ajali a cikin rabin ajalin da aka ɗauke shi haya da ya zo shi ya ɗauke shi wata guda ba ashe shi kuma yana da kwai layar kasuwa kawai sai sai da kayan daga baki ɗaya cikin sati biyu ya ce ai an ƙari to yanzu falahu nisful ijara rabin kwadagon za a bashi ba za a ce ba a bashi kuɗin wata guda yanzu a nan ya janyo wa kai shi shi kenan in jika talatin ce aka yi za a bashi a wata to to nan sai a ɗauki jika goma sha biyar a bashi saboda a rabin wata ya saida to kuma sai a bashi rabin salar na'am
wal kira'u kal bai'i fi ma yahillu wa yahrum malam ya ce wal kira'u haya abin da ya shafi bangaren haya shine ka je ka kana so za ka yi tafiya daga murya za ka tafi zandar ka nemi wani daga cikin masu ba da haya ta moto ka ce ina so a bani hayar moto in tafi zandar ko kuma kana da iyali amma baka da gida ka nemi hayar gida to abin da ya shafi harka ta haya hukumce-hukumcen takalbai'i tamkar hukumce-hukumce ne na siye da siyarwa fi ma ya hillu wa ya harumu cikin abin da yake halitta da kuma abin da yake haramta duk abin da yake ya halitta yinsa a cikin kasuwanci irin ya zamanto abu ne wanda yake sananne ila ajalin ma'alumin lokacin ma'aluma to hakanan shi ma haya dole ne sai ya zamanto ila ajalin ma'alumin sifatin ma'alumacin ya zamanto zan yi wata guda a gidanka nawa zan bada kuma gidan da nake so ina buƙatar turwashen bursalan kuma ba ta ƙasa nake buƙata ba ina buƙatar ta aljihu kuma baicin haka ne ina buƙatar gidan da akwai wuta a cikin shi da ruwa kenan yanzu wannan bi sifatin ma'aluma ce to shi ma kuma sai mai gida ce alhamdulillah irin gidan da kake buƙatar ina da shi ka bani jika ɗari a wata to za ku daidaita da shi yanda kuka yi yarjejeniya in kuka ajiye a jika saba'in to bayan ka yi kwana sha biyar sai aka yi maka transfer aka ɗauke ka daga na aka maida ka wani guri to yanzu in ka tashi in jika saba'in kuka yi da shi jika talatin da biyar za ka bada saboda rabin wata ne ka yi in ka cika wata sai ka ɗauki jika saba'in kishi ka bashi hakanan kuma yanzu idan ya zamanto ka yi wata guda a ciki da wuta da ruwa kuma sai zama to irin yanayinmu ne na yanzu ana samun matsaloli na wuta ba ka wuce kwana hudu ba da yin amfani da wuta yau an cire ta ba mai dota ba sai bakin magariba kai dai baka ji daɗin wuta ba to ba za ka ce ba ai kai gidan nan da ka ɗauke shi haya ka ɗauka dole ne sai an sa maka wuta kuma gashi babu wuta tunda dai da wuta in nijalaka su ne suke da matsala sai ka biya shi kuɗin shi an gane
ومن اخترى دابة بعينها إلى بلد فماتت إن فسخ الإكراء فيما بكيها malam ya ce wa maniktara dabbatan bi ainiha dukkan wanda ya ɗauki hayar dabba da aininta da ya zo shi kana da kwai motoci kana da kwai hilikis kana da bebit kana da kwai wanda to da ya zo ya ce akar makallahu ina buƙatar ka bani hayar motar ka bewit zan tafi maraɗi akwai wani abokinmu da ake sabga shi to zan je dan in ba da tsoro to yanzu ya ce me ya ce mishi ya ce maka nawa za ka bada ko kai ciniki da shi ba ni ya ce ba ni jika ɗari nawa ne za ka yi kace kwana uku ne ta tashi a ɗari ɗari ya ce a in an ba ɗari da hamsin ko ka daidaita ɗari da hamsin kullum hamsin hamsin to yanzu kawai ka kama hanya za ka tafi can maraɗifa matat sai wannan ta samu matsala motar ta samu matsala ko famfo ya lalace to yanzu ba daga kudinka ba za ka cire ka doka ka bayar yanzu in fasahal kira'u fi ma baqiya yanzu wannan hayar ta bude cikin abin da ya saura yanzu in daga nan kun je tasawa mota ta samu matsala a rana ta farko yanzu a wuni ɗaya nawa aka ce jika hamsin to yanzu tun da dai rana ta farko ce kuma a an yi rabin maraɗi to jika ashirin da biyar za a bashi an gane ko to yanzu in fasahal kira'u fi ma baƙiya yanzu cikin abin da ya saura ɗin hayar ta yanzu yana da dama shi wannan da biyu cikin shi ta ɓace da kiraye mai ce to wane motar ka dama ka san ba ta da lafiya ka bamu ko to yanzu ga ta nan tana tasawa na ɗauki wata zan tafi daga nan kuɗin ka jika 25 ne yanzu zan turo maka ma al'iza da na yi niyya sai na dawo zan haɗa an baka amma jika 25 jin ka zan turo maka yanzu daga nan ma kana damar ka ɗauki wata an gane ko in dai bi aini hani ka wannan yana da kwai motoci kace motar ka kaza nake so yana da kwai irin ka kaza mai sifa kaza yana da kwai raƙumma kace raƙumi kaza kala kaza nake bukata wannan naka wanda yake da kaza yake da kaza to sai aka samu matsala to yanzu wannan hayar ta buɗe ta وكذلك الأجير يموت والدار تنهدم قبل تمام مدة الكراء malam ya ce wa kazalika al'ajiru ya mutu hakanan dan kwadago wanda ya mutu kafin ya kare maka kafin da ya laikin kwadagon ta kare ya mutu to shi ma yanzu a wannan lokacin kwadagon ya, ya buɗe ka ɗauki mutum da haya zai kula maka da shagonka tsawon wata guda duk wata za ka ba shi jika talatin to yanzu kawai an yi kwana goma kawai sai mai rabawa ta raba to yanzu in aka zo ba za a ce ba ai wani abu ne ya ce mutu mene mene a ɗora maka da yau ni kai za ka bada kuɗi da yawa a jika goma za ka ɗauka ka bada yiwa ne mun yi magana da shi duk wata zan ba shi kaza to amma ga matsalar da ta samu lokaci yayi yanzu dole zan samu wani wanda zai kula min da wannan da shago na ni ya Allah ji ganshi Allah ya gafarta mishi da kiji kago mai fada a ci asib a ci ga asiba mun shinkafa na'am wadaru tana hadimu qabla tamami muddatil kira'i haka nan idan gida ya rubuce dama da damuna ne ka dauki hayar gida kawai sai aka yi wani dufan sai ruwan gidan gabaki ɗaya rubuce ɗakin ya fada kafin cikar dele ɗin hayar da ka ɗauka na shi to yanzu shi ma wannan in fasahatin ijara wannan wannan kin ta buɗu shi kenan kawai sai ka je ka nemo wani gida haya shi wannan ka ce mishi zo ya gyara kayan shi yau kayan kwana 25 a cikin kuɗin ka na wata guda za a kasa shi gida shida amma kashi biyar shi kenan kashi biyar ɗin sa a jihuna to
ولا بأس بتعليم المتعلم القرآن على الهزاق ومشارطة الطبيب على البرء masha Allah malam ya ce wala ba'asa bi ta'limil muta'allimil qur'ana ala al-hizaqi haka ne ko babu laifi da koyar da almajiri alqur'ani a ce za a koyar da mutum ya zo da ɗan shi ya ce yana so a koyar da shi alqur'ani kuma a yi yarjejeniya a kai nawa za ka bada din izo guda idan ya ƙware to ba laifi da yin haka ya mutum ya ɗako yaron shi ya ce ina so kawai ya koyi karatun alkur'ani da kyau ya iya shi da tajwidi gangariya ka ce to wani ka san aikin namu yana da wahala kuma karatun alkur'ani wannan abu ne daga Allah zai iya yiwa yana da kwai sauƙin fahimta shi yaron naka kuma zai iya wa ba shi da sauƙin fahimta to yanzu nawa za ka bada din izu guda ka ce to din izu guda zan bada jika biyar in kun daidaita din izo guda jika biyar in ya haddace izo goma kana da jika hamsin to yanzu ta rage gare ka kai malami in kwana za ka rika yi a kan shi ka wuni ka wannan kai dai dan jika biyar ta hoto din sati guda ka goya mishi izo guda ya haddace wallahi alhamdu in dai ya take ciki dai ka sai kai zaka zai baka kuɗi haka nawa musharatati dabibi alal bur'i babu laifi da shartanta wa likita ka kai mishi marar lafiyar ka cewa ne kai dai na san ka likita ne na kwarai to ga dan uwana nan ba ya da lafiya idan har ka mishi magani ya samu lafiya da ikon Allah to kana da kwai jika saba'in to babu laifi shi kuma ya ta bayar da matukar kokarin shi lokacin da dan uwanka ya samu lafiya shikenan ka ɗauki kuɗin shi ka bashi yau ya samu lafiya gobe ya samu lafiya shikenan
ولا ينتقد القراء بموت الراكب أو الساكن ولا بموت غنم الرعاية وليأتي بمثلها na'am malam ya ce wala yantaqidul qira'u haya ba ta warwarewa ba ta warwarewa bi mautin rakibi saboda mutuwar rasuwar shi wanda ya ɗauki motar na haya idan shi ne ya rasu to yanzu ba za a ce ba haya ta warware yanzu ya ɗauka zai kwana uku ko kawai ya ta ya kama hanya kawai sai ya rasu a hanya to yanzu kawai sai a kiraye ɗaya daga cikin ɗin shi ya zo ya wakilce shi ya shiga motar aji a karasa sabga da shi su kuma sauran su zo su yi ta mai addu'a a cikin ɗiyan nashi Allah ji kan babu mu Allah gafarta mishi in lokaci ya cika kuma su biya jika ɗari da musu an gane ko awi saki ne ko kuma kana zaune a cikin gida na haya ka baiwa wani hayar gidanka sai ya rasu to shi kenan wanda yake zaune a cikin gidan hayar nan wanda ya rasu to yanzu wannan rasuwar tashi ba ta sawa hayar nan ta warware a'a tunda akwai matan shi da ɗiyan shi za ta ci gaba da in wata ya mutu su yi bayani an gane wala bi mauti ghanamin ri'ayati hakanan kuma wato kwadago baya warwarewa saboda rasuwar tumakai busashe tumakai da awakai wanda aka baiwa makiyayi kawai makiyayi ya je shi wata gona ashe ita kuma gonar an barbada mata da salmi ake can biyar ayi ko mene kawai da dabbobin suka ci gaba ki ɗaya suka bintsire suka mutu kuma shi kuma an ɗauke shi daidai da ka a matsayin kiwo tsawon wata guda za a raka ba shi kaza yanzu da suka mutu yanzu to wannan haya ba ta warwarewa a'a wanda ya ɗauke shi a matsayin kiwo din sai ya siyo wa'in sai ya damƙa mashi shine wali ya ati bi mithliha sai shugaban wanda yake da waɗannan dabbobin sai ya zo da waɗansu su a ci gaba da lissafi a ci gaba da awo shuka sai me ake cada a ci gaba da gashi suya sai ranar sallah ba je ba darasi ga shi nan na'am tawa malik tara kira'a madmuman famata famata dabbatu fariyati bi ghairiha shi kenan yanzu a cikin ba magana akan motan hanyar dabba wanda cikin sananniya ka ce kana son a baka mota kala kaza to yanzu kai kuma wannan na biyu da ka zo ka ba wai ca kai a baka kala kaza ba ka ce abokina ina buƙatar zan tafi maraɗi akwai sabga gare mu to muna so a ba mu mota haya wanda za mu je mu dawo sai ya ce to shi kenan ba damuwa kuka yi ciniki da shi to za mu yi magana a kan shi ne ya ce wa maniktara kira'an madmunan dukkan wanda ya ɗauki haya ta wani abu wanda yake madmuni wanda yake lamuntacce wanda kai kawai ta kai a baka mai lafiya wanda za ka kai ka ta kawo ka to yanzu a hanya fa mata ce dabbatu sai dabbar da ka ɗauka a matsayin haya sai ta lalace to yanzu ba hayar ba za ta buɗe ba kawai yanzu mai mota za ka kira to wane wallahi ka zo guri kaza amma kuma motar ka ta samu matsala gashi gashi to yanzu ta zai to ku yi haƙuri kuna guri kaza ko to fali a cibi kai da kawai sai ya ɗauka sai ya ɗauki wani daga cikin shafar gishi ya ce ka je guri kaza su wane suna nan ka ɗauke su ku fice da su da kuma ɗayar a dawo da ita gida irin su karma irin sukar ba yawwa irin sukar alhamdulillah ya ƙari alhamdulillah akwai to mu da biyu ne eh ganan ki Eh, wa mani tara kira amma ma'unan ko na mu ƙarasa to kun ya dace ta yasa وإن مات الراكب لم يفسخ الخراء وليختاروا مكانه غيره malam ya ce wa in matar rakibu idan mahayin ne ya rasu yanzu da ya ɗauki hayar mota to ana cikin tafiya kawai sai ne raba to yanzu lamyan fasahar kira'u hayar bata buɗe ba. tana nan wani yaktaru makanahu hayrahu yanzu kawai magadan shi sai su ɗako wani daga cikin ɗiyan shi ko adiba wanda bai taɓa ba yawo wanda idan shi bai buɗe ba ce to kai za ka hau ku ci gaba da tafiya ku je ku hada isa inda aka ɗauke ta haya dan kala ya asara ka je ku dawo za a je awa babu sutura mu kuma Mhm. alhamdulillah